الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة رانا تالا ربا sha uku ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da hudu wanda ya dace da uku ga watan biyar shekara ta 2023 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun nahau a cikin littafin nazmu matnil ajin romiya wanda sharfuddin al'amriti ya rubuta rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na talatin da uku mun tsaya a darasi na talatin da biyu a ƙarshen babin al-maf'ulu ma'ahu yau za mu tashi babi na gaba za mu tashi a baiti na ɗari biyu da talatin da tara to sai mala yake cewa خافضها ثلاثة أنواع الحرف والمضاف والإتباع أما الحروف ها هنا فمن إلى باء وكاف في ولا إلى إلى إلى باء وكاف في ولام عن على كذاك واو باء وتاء في الحلف مذ منذ رب واو رب المنهزف كسرت من مصر إلى العراق وجئت للمحبوب باشتياقي wannan babi ne da sharafuddin al'amariti ya kulla don ya yi bayani akan wato makhfudatul asma'i haka ya samu babi babu makhfudatul asma'i wannan babi zai bayani akan sunaye da ake wa jarra sunaye waɗanda ake wa jarra a larabci a to sai bayani akan karkasuwarsu ya ce hafiduha waɗanda ake wa habba a larabci cikin sunaye dama shi fi'ili baya ɗaukar habba saboda haka alhabdu ya keɓanta ga sunaye kawai sai ce salasatun anwa'u to ka sani nau'i uku ne duk wani suna da za ka gani da jarra to yana ɗaya daga cikin uku ɗin nan ne to saboda haka kamar yadda muka faɗa shi ibnu ajin rom ya karkata ne zuwa ga makaranta ta malaman kufa to shi yasa galibi mafi yawan istilahatu nashi da wasu ra'ayoyi to nasu ne to shi kuma al'amuriti da ya zo waƙe littafin sai ya zan ya bar shi akan mazhabarsa bai canza masa wasu istilahatu nashi ba to shi yasa sai ce makhfudatul asma wasu malaman sai kai sun ce majruratul asma' kamar malaman basara misali suke amfani da lafazin jarra su kuma malaman kufa suke amfani da alhabdu amma duk abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne to a sai kawo uku ɗin tunda ya ce nau'i uku ne na farko muna da alharfu ko آه والمضاف والإتباع تسوني أكدين آه خافضها ثلاثة أنواع وتماسوا sunaye jarra masu sabbaba musu jarra nau'i uku ne wani zubin sai kaga harafi ne yasa suna ya zamo da jarra a ƙarshensa wani zubin almudafu wani zubin kuma al'itiba shi ne rakiya ma'ana ya biyo bayan majaruri to tun da ɗan rakiya na shi ma sai ya ɗau hukuncinsa ko ba haka ba in ka ga mutum zai na tafiya ka ce za ka raka shi to kaga ai hukuncin da ya shafe shi ya shafe ka to wannan shi ne to amma wasu malamai sun taƙaita su a gida biyu sun ce a daga alharfu sai almudofu sai suka cire al'itiba an gane ko suka ce saboda shi al'itiba a in mun kula abin da yake nufi da al'itiba ɗin nan ko dai anna'atu ko albadulu ko attauki ko a ɗafi abin nan wayannan dai da muka gabatar a baya to in mun kaga za galibi su su sun shi ya samu jarra ne da abin da makwabcinsa ya samu jarra da shi so da haka makwabcinsa idan ya samu jarra ne bil idafa ko kuma bil mudaf to shi ma tabi'un ɗin nan shi ne amil a kansa in kuma harfu jarrin ne ya yi masa jarra ko to shi ma tabi'i ne a kansa kamar ka ce misali marartu ko bizaidin karimin duka karimin ya zo da jarra to a bisa ga ra'ayin shi al'amuriti da kuma sahibul matini wannan jarra ta itiba'i ce an gane? yawa tun da ya raku zaidu shi kuma zaidu ya samu jarra to wai saboda wannan rake ita ta sa shi karimin dinnan sifa dinnan ya zamo da jarra su haka suka faɗa su kuma waɗancan malamai da suka ce a'a ba haka ba ne sai suka ce karimin dinnan abin da ya jarra ga zaidu shi ya jarra gare shi sau da haka bi zaidin dinnan da ka ce to hawaye shi ne amili kuma akan karimin suka ce tun da haka ne babu bukata a ce wai a abubuwan da ke kawo jarra ga sunaye wai akwai wani abu aliti ba suka ce mu takaita su ga abubuwa guda biyu ko alharfu ko almudaf to shi kuma almudaf kamar yadda bayani zai zo kansa a an yi saɓani shin shi ne ya yi jarra ga almudafu ilaihi ko ku a idafa karan kanta ita ce ta yi jarra ga ainihin almudafu ilai to wasu sun ɗauki cewa in ka ce abdullahi misali to labzul jalala ɗin nan da kawwa jarra a idafa ce ta kawo mai jarra ba abdu ɗin ba wasu kuma suka ce a abdu ɗin tunda shi ne almudafu shi ne amil a kansa shi ya yi masa jarra don ba don shi ba za ka ce Allah ɗaya ka yi shiru ba ai sai da ka kafa da abdu ko da baka ce abdu ba dole Allahu za ka ce to bayani akan izafa din zai zai zo insha Allahu ta'ala to shi yasa Jalaluddin Suyuti rahimahullah ya ce zance mafi inganci abubuwan da ke sa suna jarra guda biyu ne ko dai harafi daga cikin huruful jarri ko almudafu ba wani magana itibai an fahimta ko babu to sai fara da harafi sai ce ammal hurufu hahuna amma su haruffan da aka jiyo larabawa idan sun zo da su suka kawo suna baya gare su suna wa sunan jarra to ga mashhurai daga cikinsu sun kai ashirin da wani abu to amma tun da karamin littafi ne ba sai an kawo maka su duka ba sai dai a kawo ma waɗanda yake ana yawan aiki da su a cikin zance ko alƙur'ani kana yawan ganin su ana kiran su da huruful jarri an gane haruffan jarra sun ce dalilin da yasa aka kira su da haruffan jarra saboda sukan jayo ma'anar fi'ili zuwa ga suna wasu kuma sukan kira su da huruful idafa don malaman kufa harfan idafa wasu kuma sukan kira su da huruful sifati to suna da sunaye da yawa su harfan nan da haka amma abin da mun ka saba da shi shine huruful jarri an gane to ga huruful khabdi duka ana kawowa to daga ciki sai ya fara da min sai ce famin kaga min ta daga cikin huruful jarri daga cikin manya-manyan ma'anonin ta tana da ma'anoni da yawa idan ka koma cikin mugunin labib na wannan ibn hisham al'ansari to ya kawo ma'anonin min da yawa a larabci daga ciki akwai aliftida'u aliftida'u abinda ake nufi da aliftida'u shine inda hukunci ya fara domin takan zo don ta yi bayanin wannan cewa hukunci kaza ya faro ne daga kaza an gane ko a sannan kawai misali ka ce kharashtu minal baiti na fita daga ɗaki to kaga wannan fita taka ta fara ne daga ɗaki ko to min ita za ta baka wannan ma'anat to shi sa sai ka yi amfani da ita walil bayan takan zo da ma'anar bayani li bayanil jins an gane ko takan zo don ta yi bayanin wannan a za mu zo zuwa gaba duk za ku ji wannan walit tabi'idi haka za ta zo don ta yi bayani akan abu kaza sashe ne ga kaza abinda a bayanta sashe ne akan abinda a gaba gare ta to da ma'anoni dai da yawa sannan bandamin mala ya ce kuma muna da ila haka daga cikin huruful jarri akwai ila ita kuma kishiyar minci ita kuma tana fa'idantar da alintiha'ul gaya intiha'ul gaya intiha'u algaya an gane ko inda aiki ya ƙare misali da ka ce kharastu min albaiti sai ka ce ilal masjidi kaga ina tafiya ka ta ƙare to shi ake nufi da intiha'ul gaya to ila ita kuma ita za ta baka fa'id za ta baka wannan ma'ana misali an gane ko yawwa kamar waccan aya da muka kawo ɗazu subhanallazi asara bi abdihi laylan sai ce minal masjidil harami ilal masjidil aqsa eh to shi al isra shine daga nan ka'aba zuwa al masjidul aqsa shi ake kira da al isra al mi'raj daga albaitul maqdis zuwa samai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya je da manzon Allah to wannan shi ake kira da intihaul gaya sannan muna da ba'un muna da ba'un ita kuma daga cikin ma'anoninta al-ilsaqu abinda ake nufi da al-ilsaq shine ma'ana kaza tara ta yi akan wata ma'ana an gane ko? kamar misali ka ce bihi da'un ai akwai cuta tare da shi to kaga cutan nan in ka duba ai ta makale ga zatinsa ko to akwai na hakika kamar wannan akwai kuma na hukuman eh shi kuma hukunci ne kawai amma kuma ba ma'ana majazan ne kama ka ce marartu bi zaidin hmm? yawwa saboda gittawar taka ta kusanci zaidu din to sai aka kawo ba ba dan ana nufin wai ka zo hakka manne ga zaidu ba ba shi ake nufi ba a saboda yan makwabtakar da aka samu da dan kusancin to shi sai aka zo da ba'un to kaga wannan majazan ne hukuman sannan banda ba'un muna da kafin ko ita ita kuma a daga cikin manya-manyan ma'anoninta shine at-tashbihu ma'anar tashbihi ilhaqu nasikin naqisin bi kamilin fi sharafi au awil akas shine a riskar da naƙasashe a haɗa shi da kamili wanda ke da kamala a wajen ɗaukaka ko wajen ƙasƙanci a misali kamar ka ce misalin na farko kamar ka ce zaidun kalbadari ko kalkamari ko kashamsi ai zaidu kamar wata yake ko kamar rana yake kana nufin wajen haske to kaga da hasken zaidu da na rana ko na wata wanne ne ya fi ƙarfi kaga na wata ko to kaga anan zaidu ya zamo naƙisun rana ta zamo kamin to kaga nan ka riskar da zaidu da rana to akwai akasinsa shine ta fuskar ƙasƙanci da maka ce zaidun kalhimari fil baladati zaidu kanka majaki yake wajen rashin fahimta to duk yadda mutum ya kai wajen rashin fahimta babu shakka jaki zai fi shi an gane? eh in ana buga misali wajen rashin gane al'amurra to ana kawo jaki ƙwarai da gaske to shi yasa duk wanda ya kwatanta ka da jaki to gaskiya ya halaka ka sannan akwai fi daga cikin huruful jarri haka muna da fi daga cikin ma'anoninta manya shine azzarfiyatu abin da ake nufi da azzarfiya shine hululu shay'in fi shay'in a samu wani abu ya shiga cikin wani abu shi ake kira da yawwa shi ake kira shi yasa ake kiran emblem da azzarf saboda aka sa wani abu ciki ko to kamar ka ce misali alma'u fil kuz ruwa cikin buta ko to kaga ai ita butar akwai wani abu da ya shiga cikinta to fi ita ce za ta baka wannan ma'ana gane ko ko kuma ka ce zaidun fil baiti zaidu yana nan cikin ɗaki to duk sanda kake son ka yi ibara ka tabbatar da wani abu yana cikin wani abu to sai ka zo da fi wadda shi ake kira da azuwar fiya wannan yana cikin manyan ma'anoninta tana da ma'anoni da yawa to amma dai wannan su ne manya sannan muna da lamun shi yasa ya ce wa lamun ita kuma daga cikin tana da ma'anoni guda uku ko ta zo da ma'ana almulku ko ta zo da ma'ana al-ikhtisas ko ta zo da ma'ana al-istihqaq mallakar abu keɓantuwa da abu cancantar abu to shi yasa malamai suka yi saɓani kan alhamdulillahi shilli ɗin nan ta almulku ce ko ta taksisi ce ko ta istihikaki ce wane ne ya zama sawaba cewarka alhamdulillahi wane kan zaɓa cikin uku ne al-istihqaq ay alhamdu mustahiqun lillah kakkace mulkun lillah dan ba Allah kaɗai ake wa godiya ba kakkace kuma keɓantacce ne ga Allah dan ba Allah ɗaya ne ake gode ma ba a'a ko da kaga an gode ma wasu to wanda ya fi kowa cancanta a gode mai shine Allah an gane wannan ko? To, ta mulki kamar ka ce a kitabu abin nan to ya za mu ba da misali kitabun lizaidin in gane ko ai wannan littafi mallakar zaidu ne mallakar zaidu ne shi ɗayan mallake shi ko kuma ka ce risalatu lin rasuli ko yawwa saƙo na risala na manzanci to muhtassun bin rasul wannan an keɓance shi ga manzo duk wanda ba manzo ba ko ya ce wai an ba shi risala ƙarya yake to wannan ba na mallaka ba ne na keɓanta ne hakanan muna da an ita kuma daga cikin ma'anoninta almujawazatu an gani? abinda ake nufi da almujawazatu shine alibti'adu shine kaza ya nisanta daga kaza shi ake nufi da almujawaza ko kaza ya bar kaza ya koma wani wuri ko misali kamar ka ce kamar ka ce ramaitu anil kausi na yi halbi daga mi hmm? alƙaus daga baka ko daga kwari ko ko baka dai to ma'ana kana son ka tabbatar da cewa kwarin nan da ya fita daga baka yanzu ya bar bakan nan ya koma wani wuri ko ka ce a khastul ilma an zaidin eh ma'ana ka karbe mazaidu ilimi wai kamar ka kwace ilimin ya taso daga zaidu yanzu ya dawo to kaga an samu mi almujawaza ko saboda mi iliminsa ya yi tanakuli daga gare shi zuwa gare ka to in kana son ka kawo ma'ana irin wannan sai ka yi amfani da an yawwa kuma kowane harafi da inda ya dace a zashi an fahimta? ba duk inda haga dama ɗaya za ka maka harfi ba sannan muna da ala ita kuma daga cikin manyan ma'anoninta akwai alisti'ila'u shi ne ɗaukakuwa an gane shi ne uluwu ma qablaha ala ma ba'da kama ka ce jalastu alal kursi na zauna saman kujera kaga kujera yanzu ita ƙasa kai to kaga an samu al'ulu wal irtifa'u wal isti'la'u to daga cikin ma'anoni kaza ka haka wawun akwai wawul kasami ta rantsuwa ko kamar ka ce wallahi la'af'alanna kaza na rantse da Allah sai na aikata kaza to duk inda ka zo da wawun kuma kana nufin rantsuwa to dole sunan da ya biyo baya gare ta kai mai jarra shi yasa kake ta gani wa shamsi wal laili wal fajri wal asri ila hmm ta yi saboda wawun ne amma sun ce rantsuwa da wawun sai ya cika sharuɗa guda uku sharaɗi na farko shine suka ce a shafe fi'ili na rantsuwa ba a haɗa wawul ƙasami da kuma lafazin fi'ili na rantsuwa misali baka ce uqsimu wallahi nan ba larabci bane ka ce uqsimu kuma ka ce wallahi sai dai ka zaɓi guda eh ko ka canza harafi amma ita kan wawun ba za su haɗu ba amma kana ya aje ta sai ka kawo ba'un uqsimu billahi shi wannan an samu ta shissa duk alkur'ani babu irin wannan siga to wawunta to muna magana wawun eh wawun muke magana na biyu sharaɗi na biyu sannan kuma kada a haɗa ta da ɗalabi mana karka haɗa tsakanin wawul ta ƙasami da kuma jumla ta neman wani abu kamar ka ce wallahi a ni an kaza na rantse da Allah ka bani labari kaza to laraba ba su faɗin haka ba su haɗa rantsuwa inda da bamu aka yi ta da kuma jumla ta neman wani abu ba ya haka na uku wajibi ne kuma sunan nan da za ka rantse da shi ya zamo suna na zahiri ba zamiri ba sai dai ka ce wallahi ko wal qur'ani ko wal rahmani misali amma baka cewa wabihi na rantse da shi ko wa bika ba ya haka to sai ta samu waɗannan sharuɗa guda uku sannan rantsuwa ta zamo karɓaɓɓiya to shi ne ya ce wawun sannan ba tare da shafi hamza saboda wazani ai ba'un haka kuma muna da ba'un ita ma min hurufi alƙasami ko yawwa to ita kan ba dole sai an samu yannan sharuɗa ba kana cewa uqsimu billahi hmm? ya halatta kuma kana cewa billahi duk yayi na rantse da Allah kuma kana cewa bihi na rantse da shi ko bika na rantse da kai in shi wanda za ka rantse din ya cancanta a rantse da shi to ita ba'un ba ta da wayancan sharuɗa na wawun an fahimci wannan ko? wata'un haka muna da ta'un ita ma fil halif a cikin rantsuwa ita kuma sun ce ita ma ta haɗa wa'yancan sharuɗa guda uku na wawun kuma har da ƙari ita sharuɗa huɗu gare ta bayan sun ce a shafe fi'ilin rantsuwa ko? a sannan kuma da mi da jimla ta nema ko sannan kuma ba a rantsuwa da ita da zamiri sai dai da suna na zahiri ko to na hudu da suka kara sun ce ta keɓanta ne ga labzul jalala kawai shi ne Allah. Ko? Ba ka cewa tarrahamani, ba ka cewa tarrahimi, tal'azizi, talgaffari. Tudu wannan ba a je laraba na faɗa haka ba. Eh, amma akwai su tallahi la'akidan na sanamuku. To akwai wannan. Yawwa, sannan ba ka cewa uku sai mu tallai to kaga ita ta samu ƙarin sharaɗi doriya akan wawun amma an ji wasu malamai sun ce an jiyo daga wasu daga cikin laraba su da cewa tarabbil ka'abati tarabbil ka'aba an ce an ji suna faɗan haka bishe sa suka ce in rabbu ne babu laifi ana iya haɗa muz hakan muna da muz ita ma min hurufi aljarri kana cewa ba ra'aytu muz yawmil khamis tun rana alhamis ban gan shi ba sannan akwai munzu akwai muz da ɗauri akwai munzu biddammi shine bambancin su sai nunun da aga wannan waccan ba ta da nunu to do aikin su guda sannan muna da rubba akwai kuma rubba ko? Rubba ita ma tana daga cikin hurufi? Alijarri. To ita tana da sharuɗa, kamar yadda suke kawowa daga cikin sharuɗanta an ta kuna musaddara, ta zama farkon jumla, farkon zance, ba tsakiyar zance ba an gane ko yawwa kamar rubba zaidin karimin tuhu. an gane ko to wajibi ne ta zamo farkon zance sannan kuma dole ne a jinkirta amilinta an gane ko shine sunan da zai biyo baya gare ta kuma ya zo na kira sharaɗi na gaba ya zamo na kira sau da haka rubba ba ta biyowa bayan ma'arifa ba ka cewa rubba zaidin wannan ba larabci kake yi ba sai dai rubba rajulin to wannan kenan amma ba a kawo ma'arifa rubba muhammadin rubba kaza rubba kaza sannan wawu rubba haka daga cikin hurufil jarri akwai wawun ta rubba ɗin nan da ta gabata almunhazib amma lokacin da aka shafe rubba ɗin wasu lokuta laraba na haɗa su sai su ce wa rubba zaidin abin nan rajulin ko ɗalibin ko kaza kaza kaza wani lokaci kuma kai su shafe rubba sai su ce wa kawai wa rajulin salihin ko karimin laƙituhu ko ra'aituhu sai su shafe ita rubba ɗin an samu haka daga cikin zancen larabawa kamar faɗe imrul qais cikin mu'allaqasa wa lailin kamaujil bahri arkhasu dulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali to mahallin shahid wa lailin ai wa rubba lailin eh sai ya ɓoye rubba sai ce kai wa laili ai so tari dare ya ce kamaujil bahari ya zamo kamar taguwar ruwa kamar kumfan ruwa arha da ya saukar da su dulahu alayyabi anwa'il humumi wato ya sassauki suturarsa a gare ni da wani nau'i nau'i na damuwa da sauransu da ya jarrabe ni to wannan kenan shi yasa ya ce almunhazif to zai ba mu misali sai ce kasirtu min misra ilal iraki wa ji'tu lil mahbubi bishtiyaki to ina misali sai ba ya fara da misali na harfin farko da ya gabata kasirtu min misra na yi tafiya daga misra zuwa zuwa iraki ko to ka gani ka ismiyatun mabniyun alal fathi sir fi'lun madin mabniyun ala sukuni liittisalihi بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل من حرف جر مبني على السكون misra misra ko majrurun bimin wa alamatu jarrihi alfataha niyabatan an alkasara li'annahu mamnu'un min as-sarf ila harfu jarrin mabni ala sukun al-iraqi al-iraqi اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وجئت و وواو العطف مبني على الفتح ج فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل كو للمحبوب كو للمحبوب لل حرف جر مبني على الكسر المحبوب اسم مجرور بلي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر كو باشتياق ب حرف جر مبني alal kasri ishtiyaqi ismun majrurun bibi wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri to da shi min misra من مصر جار ومجرور متعلقان بكسرت haka shi ma ilal iraki jarun wa majrurun muta'alliqani bi kasirtu haka shi ma lil mahabubi jarun wa majrurun muta'alliqani bi ji'tu haka bi istiyaqi jarun wa majrurun muta'alliqani bi ji'tu to sai babu idafa ba ya da yawa mm. mm. wacce jimla a amun kawo misalin tawalailin kamaujil bahari arkhasu dulahu wannan wawal adafi ce ai mun faɗa e, wawal atafi e, ba kawo na wawan ba babu al'idafati babu mai bayani akan idafa to al'idafatu fil luga al'isnadu jingina wani abu zuwa ga wani abu shi ake kira da al'idafa a istilahin malamai kuma suka ce nisbatun taƙayyidiyatun baina shai'aini taqtadi injirari ko injarara sanihima istilahi na malaman nahawa kenan mana idafa shine jingina wani hukunci ƙayyadadde tsakanin al'amurra guda biyu wanda hakan zai hukunta gudana ɗayan a cikin na biyu to shi ake nufi da al'idafa a istilahi na malamai to shine za mu yi bayaninsa a yanzu sai ce minal mudafi asqiti tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna واخفض به الاسم الذي له تلا كقاتل غلام زيد قتلا وهو على تقدير في أولام أو منك مكر الليل أو غلام أو عبد زيد أو إناء أو إنا زجاجي أو صوب خز أو كباب ساجي تو يتشي من المضاف daga mudafun lokacin da kake son ka raba shi ga almudaf ilaihi asqitit tanwina to sai ka cire mai tanwini shi almudaf ne ka cire mai tanwini saboda da tanwini da idafa ba su haduwa ba za su taba haduwa ba to tun da ba su haduwa kaga sai ka cire masa tanwini misali gulamun kana son ka raba shi ga zaidu to sai ka cire tanwini sai ka ce gulamu zaidin madadin mun gulamun ha ya da rufu a guda biyu ɗayan ta haraka ce ɗayan kuma ta tanwini ba ya su biyan a tanwini ba to shi yasa guda za ka cire sai ka ce gulamu zaidin a ba za ka ce gulamun zaidin bayan haka ba sa haɗuwa kishiyoyin juna ne dushe sai ce asƙiƙi tanwina ka cire tanwini an gane ko? to haka kuma ana cire alif da dalam shi ma cire shi ake yi sauraka ba za ka ce algulamu zaidin ba a sai ka cire wannan ma'arifa ɗin sai ka ce gula mu kaga kenan mudafun yana da abubuwa guda biyu da muka kawo a cire masa alif da lam a cire masa tanwini saboda kowannen su baya haduwa da idafa to na uku da za a cire au nunahu in kuma jam'ul muzakkar as-salim ne ko al-musanna to sai ka cire wannan nuni hmm? sai ka cire ta tunda dama can ga mafuradi ka cire ta kuma nan ita ce ta wakilci tanwini hmm? ita ce ta wakilci tanwini an gane ko sai ce ka ahalukum a gani asalinsa ahalun ne ahalun watun da an kawo kum to sai aka cire tanwini aka ce ahalu kum ba a ce ahalun kum ba ta gani sai aka cire masa tanwini sannan kuma aka cire masa ma'arifa ba a ce al'ahalukum to haka ahaluna iyalanmu ahalukum iyalinku ahaluna ko shi ahalukum ismul jam'i ne ahaluna asluhu ahalunana ahalunana ko iyalanmu saboda idafa za a yi idafa zuwa gana to sai aka cire wannan nunin sai aka ce a haluna to wannan na ta mai magana ce to shi ne nunin kaga an cire haka in musanna ne shi ma sai ka cire kamar yadda zai ba da misali to bayan duk kayi wannan mi za ka yi sai ce wahfid sai ka mai jarra shi shi alisbal lazi lahu tala sunan da ya biyo baya gare shi da ni za ka yi mai habda ya ce bihi da shi almudaf ta ga a ra'ayin malam a nan kenan almudaf shi ne amili a kan mudafin ilai shi ya sabbaba masa wannan jarraɗin yanzu an gama maganan shi almudaf yanzu ana maganar a kan almudaf ilai shi kawai abinda an ka ɗora ma ɗai kai mai jarra ba ruwanka da cire mai alif da lamun ko tanwini ba ruwanka da wannan kawai abin da ɗaya an wajibi gare ka sai kai mai jarra na misali ka ƙatila gulami zaidin kutila waɗannan da sun ka kashe zaidu ai an kashe su ai suka kashe yaron zaidu ai an kashe su to asuluhu ƙatila ne ƙatila ne bitasniya to madadin a ce ƙatila ne gula mai zaidin ƙutila sai aka ce ƙatila sai aka shafe nuno eh to ka fahimci ma'ana au nuna huko dama nunan ɗin kala biyu ce akwai ta tasniya akwai ta jam'u muzakkar asali jam'u tashihi kenan ko to wannan kenan saboda haka ka ji abin da an ka ɗora ma shi almudaf akwai abin da za ka yi guda uku in yana da alif da lamun ka kakkaɓe ta ka cire ta kenan in yana da tanwini ka cire shi in yana da nunin kila musanna ne ka cire nunin din in kuma yana da in jam'ul muzakkar asalim ne sai ka cire gane misali ka ce muslimu najeriya ba ka ce muslimu na najeriya musulmu najeriya musulman najeriya an gane to haka za ka faɗa eh wanda bai gane ba yana iya faɗa wanda bai je makaranta ba a yana ku yi ƙoƙari ya dai ɓanna ya dai ɓanna bai larabci ba kan don ba larabe ba zai fahimce shi ba tunda ya saba ma abin da ya sani. Na'am? Ni to ai gargaliya wani yare ne daban, ba larabci ba ne. Bai da alaka da larabci gargaliya, hisga hisga ne, an ɗebo can an ɗebo can sai aka haɗa. Ba larabci ba ne. To shi ne ibn al-wardi yana cewa wa yuhzafu tanwinu wan nunani mimma yudafu wa yujarru sani to wannan a wannan abubuwa su ne ya dunkule a cikin baiti ya ce wa yuhu zafu tanwini mimma yu zafu abinda za a raba ana shafe mai tanwini wannan ni da nunun ta musanna da kuma nunun ta jam'in muzakkar as-salim shafe su ake yi to wannan abin da ya shafi al-mudaf kenan wa yujarru thani shi kuma na biyu al-mudaf ilayhi sai ai mai jar kenan ba ba wahala to haka ibn al-wardi ya faɗa cikin at-tufatul wardiyya to sai anwa'u al-idafa ko eh anwa'u al-idafa shi dama cikin ƙoƙarin ibn al-wardi yana ƙoƙarin tara maka matsaloli wuri ɗaya cikin yana yana ijaz wanda mun kai bayani a ɗazu yana al-ijaz sosai al-ijaz yana shafe abubuwa eh to saboda haka madadin a yi ma baiti biyar ko bakwai shi in ya zo baiti biyu zai yi ma da ka haddace shi kenan ka gama to ga shi malam nan kaga baiti biyu ya kawo amma shi can sai ma baiti guda eh kuma duk abin da ya faɗa nan can ya faɗe shi ba bambanci Hmm? Eh, ko eh, ya danganta ko a hausa ya akwai waɗanda a haka hmm? a'a ah, ya danganta dai dama haka ya lizimta maka ne littafin bai son ya yi tsawo sosai eh, ai alfiya ce ya yi ikhtisarinta sosai alfiyatu ibn malik ita ce ikhtisarinta ya danganta kowane yare ai yana da wannan ko a hausa irin waɗanda Allah ya ba hikima suna da wannan ko ba haka ba wata hanyar wa'azi ko hudu ba misali wani zai zo ya minti talatin yana surutu ba sai inda ya sa gaba ba amma wani da ya zo minti goma ya isar da saƙo kuma kowa ya gane ba ba haka ba ne to eh wani sai shi ta yawo akan aya guda ya shiga nan ya hita nan ya shiga nan ya hita nan amma an kasa gane abin da yake so amma wani da ya zo zai faɗi wasu nukata na ilimi cikin ayat sai a gane to baiwa ce ko a aji kana ganin irinsu zai zo ya ta surutu ya yi ta sharhi ya yi ta bayani ba a fahimta amma wani da ya zo kalma uku hudu biyar shi kenan sai ka ga al'umma sun gane to wannan ya daga cikin mauhiba da Allah yake ba waɗanda ya ga dama to amin wa hawa ala taqdiri fi aulami aumin kamakarin laili aulami to ita idafa din nan nau'i uku ce akwai sadda idafa za ta zo da ma'ana fi akwai sadda idafa za ta zo da ma'anan lamun akwai sadda idafa za ta zo da ma'anan min to idafa ba ta wuce wannan nau'uka guda uku da ya ambata an gane ko inda take zuwa da misalin fi misali kamar ka ce kamakarin laili ai kamakarin fillaili to saboda ana so a takaita a ija sai aka ɓoye fi amma tana nan ciki in ka zo fassara mai saurare zai ji ƙamshin fi a ciki amma wajen lafazi ba za a ji ta ba makarun laili wannan har ai makarun fillaili na fatar an gani to wannan idafa takan zo da ma'ana to inda abinda adabit ɗinta wanda zai sa ka gane ta ya zamo shi mudaf ɗin suka ce ya zamo zarafi ko zarful makani ko zarful zaman to duk inda kaga an yi idafa kaga almudafu ilaihi zarafi ne to wannan idafa tana ba da ma'anar fi an gane ko hmm? kace mi sala to mi kake son kace a ƙuru ai ba zarafi ba ne ko zarafi ne ai ba zarafi ba ne ba mu yi zarfin zaman da zarfin makani ba a baya ƙuru na ciki kamar ya fi salasatu ko ban gane abin da kake so ba salasatu an kai idafa ga ƙurun ba ba shine idafa ba to nan kake so ka kaddara fi sai ka ce salasatun fi a ina ka sani ba idafa ake magana ba to ai na da idafa ko ko ba na da idafa ba to ya za ka yi ka kaddara mana fi a nan kaga ai ma'ana za ta lalace ko ko zai ɗauka to kaga saboda ƙuru ba shi ne almubafu ilaihi ba to au gulami ko ko kuma ka ce yaro na an gane shi kuma takadirin salamun gulamun li gulamun li yaron nan nawa ne ba na kowa ba ne ko to shi wannan a fili yake duk sanda a idafa ko kuma almudaf ya zamo zati kuma a zahiri ya zama mallaka ko cancanta ko keɓantuwa to wannan idafa da ma'anar lamun take lamun ake ƙaddarawa kamar nan da ya ba da misali gulamun li an gane ko gulamun li in ko ba gane gulamun li ba ya ce au abdi zaidin ko kuma ka ce bawan zaidu kaga asalinsa abdun lizaidin ai mulkun lizaidin wannan bawa mallakar zaidu ne ko kuma kace ina'i zujajin ƙwariya ta ƙarau wato kwanon nan da ƙarau aka yi shi da gilas aka yi shi a ga asalinsa shi kuma ina'un min zujajin to kaga min kenan min ta fito shine na uku na ƙarshe aw sau bi khazzin ko shi kuma asalinsa saubun min khazzin wannan tufa da alhariri aka yi ta aw kababi sajin ko to asalinsa babun min sajin wannan kofa da katako an ka yi ta shine saji nau'i ne daga cikin iccin katako to wannan shine nau'ukan idafa duk sanda ka ga an yi idafa to sai ka tsaya ka aji hankalinka da kyau saboda amfanin wannan in ka zo fassara an gane da haka cikin fassararka ma'anonin haruffan nan za su bayyana dole sai sun bayyana ai gidan nan nawa ne ko ba haka ba ka gani ka ga lamun ta haito ko to ka gani to suna nan da yawa wa qadima dot ahkamu kulli tabi'in to haƙiƙa bayanai na attawabi'ul arba'a ya gabata kama annatu da al'atufu da attaukidu da albadal sau da ka babu bukatar sai an sake bayanin su ana an yi sharhin su a baya ko ko ba ai ba to sai ka koma baya a za ka ga cikakken bayani akan tawabe sai ce mabasutatan alhali suna zamowa wayanda aka shimfiɗa musu bayani fil arba'i tawabi'i a cikin tawabi'ai guda guda nawa guda hudu ko yawwa ko na'ati ko adafi ko taukidi ko badali shi kuma dama a tabi'u yatba'ul menene al-matbu' التابع يتبع المتبع في رفعه وجره ونصبه to sai ka koma can duka an yi bayani a kai sai ce faya ilahi ya Allah abin bauta na ultuf bena ka tausaya muna fanattabe tausayin nan sai ya ba mu dama mu bi subular rashadi hanyoyin shirya walhuda da kuma ainihin dai ita ma dai shirya ce wannan ana kiransa da atafu tafsir domin da ar-rashad da al-huda to duka shirya suke nufi fanar tafe a dalilin haka sai mu samu ɗaukaka domin duk abin da mutum yake a kai inda yana sai samu ɗaukaka to ya bi shirya wa fi jumada sadisi saba'ina a cikin watan jumada a jumadan nan sadisi ko a saba'ina wato a watannin shekara kenan ko kenan zai zabo saba'in da shida a cikin watan jumadal ula ko ba da bayan intihai karewa tis'in minasinina bayan kare shekara nawa tara kenan ko yana nufin ɗari tara hmm? minas sinina ba mi'ina ba ba'dan tihai tis'inin minat sinina saboda ya dace da asaba'ina eh sinina yake sun ya kawo ba mi'ina ba amma kuma yana da waje ana cewa minan mi'ina ya zamo daga ɗaruruwa ma'ana bayan ƙarewar shekara ɗari tara ga ɗari tara ga saba'in ga shida. Ko? Sai ce minal hijirati sharifa daga hijiran manzon Allah sallallahu sallama. Ma'ana ko da ya rubuta wannan littafi shekara na da nawa? ɗari tara da saba'in da shida a cikin watan jimadar ula ya kammala wannan waƙi. ta gaiwa shekara nawa kenan kaga tun karni na nawa kenan tun karni na goma yau muna karni na nawa kaga kusan shekara ɗari hudu da wani abu sai ce kada haƙiƙa nazmu hazihil muqaddima waƙe wannan muƙaddima tamma ya cika to a bari dai mu karasa wanda bai da sai ya koma inda Allah nazmu waqi hadhihi muqaddima wannan muqaddima qad haqiqatan ma ya cika sai ce fi rubu'i alfin kafiyan man ahkama tana ɗauke da rubu'u alf rubu'in dubu nawa ne rubu'in dubu yawa 250 kenan sai ce man ahkama duk wanda ya tsaya ya kyautata fahimtar wannan waƙen ya bi shi daki-daki ya fahimce shi to kafiyan ya ishe shi a nahau ba za a yi shi yana kwaba ba amma haka je ce in ka yi ta hakimi ka yi itikane shi ka kyautata shi duk abin da aka kawo ka tsaya ka fahimce shi kuma ka kiyaye shi to mala ya ce ya ishe ka ko da baka je zuwa ga manya ba Hmm? to kamar ka tambaye shi waye waƙe wanda ya ce nazmu waƙe ne na alfaƙiri mabuƙaci wanda ake kira da asharafi ai sharafuddini ɗaukakar addini al'amriɗi wanda nisba ce zuwa ga al'amriɗ wata alƙarya ce an gane ko sunan garinsu ne zil'ajazi shi fa wannan al'amriɗi ma'abuci gajiya ne gajiyayye ne ba ya da ƙoƙari duk abin da ya bai komi ba wata ƙasiri ko ma'abuci takaitawa ne akwai abubuwa da yawa waɗanda ya dace ya kawo su bai kawo su ba to sai ka yi mai afuwa wata fireti ko ma'abuci sakaci bai da kama jiki kaga mu sai mu ce mi mu makaranta a ɗaya muke yi ya ce akwai gajiya akwai takaitawa akwai sakaci to wannan dai tawadu'un ne minhu rahimahullah walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah madad dawami ko matukar dawama ma'ana koyaushe mubalaga ne ala bisa jazilil fadli gwabin falala wal in'ami da baiwa wato kama samu Allah ya taimake ka kana ɗan da abin da za ka faɗa mutane su amfana ya wannan baiwa ce yanzu wani ko aljanna an kawo mena yana iya yin littafin eh to kaga falala ce shi yasa ya ce duk da haka ne tare da gajiya wadda an gare ne da takasiri da tafriɗi ya ce na dai gode ma Allah da ɗan abin da Allah ya bada wa afdalu salami mafificin salati wa taslimi da aminci su tabbata alan nabi bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mustafa abin zabi al-karimi mai karamci muhammadin shine annabi muhammad wa sahabihi da sahabbansa wal ali da mabiyansa ahalit tuqa ma'abuta tsoron Allah wal ilmi ma'abuta ilimi to kaji waɗanda adda karatu amma mu kam ba komi gare mu ba masu karatu kan sahabbai da mabiyansa sallallahu alaihi wasallam wal ilmi wal kamali su adda ilimi da kamala mu na kasu yayi mana yawa da gajiya da sauransu to alhamdulillah littafi ya kammala a littafi mai ɗauke da baiti 254 shine adadin abu ya tun daga almuqaddima har zuwa nan katima muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wannan karatun wannan littafi ya kuma ba mu ikon ɗabbaƙa shi ba wai ai karatu ba ka gane ba ka iya ɗabbaƙawa amma ko ka yi karatu in an ka ji ka kana kwaɓa gashi ma an karanta mai abin ga amma can kuma sai ka ji shi yana bankaura to kaga bai gane ba to babu baiwa duniya irin Allah ya sa ka yi karatu ka fahimci karatun kuma ka iya ɗabbaƙa shi a gan shi a aikace a cikin jikinka to wannan ya fi komai wahala so yawa za ka ga ɗaliban ilimi kana kyautata musu zato to amma in suna wani abin kuma sai ka ga sai a kamar ka ce ba su taɓa zuwa makaranta ba ba sa kula da huruful jarri da aikinsu ba sa kula da idafa da sauran abubuwa suna larabci dai ba bisa ka'ida ba ban san me ke kawo haka nan ba ko jarrabawa ce daga Allah ko rashin kulawa ne Allahu alam amma in dai ka gane ya kamata a ce kana da dabbaka ko ko ba haka ba rashin to me ke sa a samu rashin kulawa to masha Allah me ke za a samu rashin kula hmm? ban ji ba hubbun duniya sai Allah ya taimaka eh insha Allah za mu dubi wanda ya kamata a nahawun din sai a dora za mu duba mu gani akwai wani wake in kuma babu sai mu koma bangaren nasar bangaren nasar akwai da yawa qatrun nada shuzuru zahab al-azhariya sanan da yawa saboda haka komai ba a yi ba to sai an yi su su ma mutum ne ƙanana amma ba waƙe ba sai an yi su sai a haura zuwa sama insha Allah ta'ala muradi dai a yi ƙoƙari kana son ka mallaki fanni to shine ka yi ƙoƙari ka mai da shi kamar ɗabi'aka to in karatu ya zama ɗabi'aka ko wani fanni ne to za ka ga ka fahimce shi kuma ya zo ma da sauƙi Allah ta'ala ya taimaka. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته